بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 14 ga watan Rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu na shekara ta 2013 a kuma ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-maktum mun dai gama tattauna akan abubuwan da malamin ya kawo mana dangane da yakin badar takriban sai abin magana ta ƙarshe kusan akan abin da ya shafi wannan yaki wannan shine wato abin da ya zo a cikin alkur'ani dangane da wannan yaki musamman a suratu al'amfal da gargadi da bushara da allah maɗaukaki wa musulmi kamar da dai za mu ji abubuwan da suke ciki da kuma abin da Allah maɗauki gawa kafirai da suke zaune a wannan lokaci malamin ya fara da cewa alƙur'anu ya ta haddafu haula mawdu'il ma'araka ƙur'ani yana magana dangane da abin da ya shafi yaƙin badar ya ce wa haula mawdu'i hadhihi al-ma'arakati nazalat suratul anfal dangane da wannan yaƙi ne na badar suratul anfali baki ɗaya ta sauka wa hadhihi sura ta'liqun ilahiyyun wannan sura kamar yadda malamin ya ambata ta'liqi ne daga ubangiji ta'liqi shine tsokaci akan wani abu idan ko an yi wani abu ya faru sai ka bada ra'ayinka shi ake ce ma ta'liqi kamar da muka saba ji dai a ce wani malami ya zo ya yi lecture wani kuma ya yi ta'liqi da ƙarin bayani to shine har shi ma yake cewa in sahha hada ta'biru in wannan lafazin ai amfani da shi dangane da abin da yazo a cikin alqur'ani akan wannan yakin in ya inganta a kira haka wannan yana cikin abubuwan da idan mutum ba shi da tabbas akan yi amfani da wani lafazi a larabci yakan ce in sahha hada ta'biru in dai wannan maganar in ce haka in dai daidai ne to a wuri na fahimta ta suratul anfali ta'liqi ne daga Allah madaukaki akan wannan wato yaki ala hadhihi al-ma'araka dangane da wannan yaki yace yakhtalifu kathiran an at-ta'aliq allati yantiqu biha al-muluk wal quwwad ba'da al-fath wannan ya saba sosai da irin ta'liqin da akan samu daga sarakuna da kuma komandojin yaki in aka gama yaki kakan ji in sarakuna ne wani alfahari zai ya ce gashi nan mun ci nasara dama mu ai ba mai iya taba mu da makamancin irin wannan da kuma nasihar da zai baiwa waɗanda suke wato cikin wannan fage ko cikin runduna ko kuma shugaban wato yakin kaman komanda bayan an ci nasara shi ma da irin abin da zai faɗa ya ce wannan ya saba wa irin wancan zancen na ta'aliki ya ce inna allaha ta'ala allah subhanahu wa ta'ala lafata an zarar musulmi ya jawo hankalin musulmi awwalan farko ila ba'adhi taqsirati al-akhlaqiyya wato zuwa ga wasu daga cikin kurakurai na ɗabi'a na halitta gonce kai na wato halaye allati kanat qad baqiyat fihim waɗanda suka rage har yanzu dai ana samun su cikin musulmi ma'ana 'yan wasu halaye waɗanda ba daidai ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya gani dangane da muminai yake faɗakar da su duk ya faɗa a cikin wannan sura ta al'amfal ma'ana dai nan abinda malamai yake faɗa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anfal da ya saukar bayan wannan yaƙi ko dangane da wannan yaƙi ya faɗi wasu abubuwa da zai ja hankalin musulmi karan farko 'yan wasu ɗabi'u da suka yi waɗanda ba daidai ba 'yan kurakurai ne gazawa ce 'yan ƙanana ƙanana ya faɗakar da su akan cewa ashe har yanzu dai akwai irin wannan abun dangane da su sai a daina wa sadara ba'dha minhum da kuma cewa wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa sun faru an gansu sun auku daga musulmi li yas'au fi takhliyati nufusihim bi arfa'i maratibil kamali yace domin su yi kokari wajen wato fitar da rayukansu da tsabtace kawunansu bi arfa imratibil kamali da wato matakai na kamala da suka fi ɗaukaka ma'ana su yi amfani da matakai na ɗaukaka su rabu da irin waɗannan halaye ya zama cewa sun ɗabi'untu da halaye irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma umarnin da Allah maɗaukaki ke bayarwa ya ce wa fi tazkiyati ha an hadhihi taqsirat kuma su tsarkake kawunansu haɗin nan lamirin an nufusi ne da ya faɗa nufusihim yauwa su tsarkake rayukansu da kawunansu daga irin waɗannan tawaya da kuma gazawa da suka aikata wato wannan yana magana ne akan farkon lamari ba ya ce yas'alunaka anil anfal ba qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atiullaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيتي أولئك هم المؤمنون حقا kasancewar sun yi dan tattauna akan abubuwan da aka samu na ganima ai saurin wa wasu dinnan kowa ya samu nasa ya gudu ai kaga wannan hali ne da ya kamata a dan ja hankalin su akai cewa ba haka ya kamata a yi ba shi ne irin abin da yake nufi cewa yar tawayar da ta zo ita ce irin wannan kuma da aka yi musu nasiha kowa ya dawo da abin kamar da dai muka karanta aka sake raba shi bisa ka'ida to shi ne sake cewa sun mathanna bi ma kana fi hadal fathi min ta'yidillah sannan kuma Allah madauki ya biyunta wato ya faɗi abu na biyu bayan ya ce awwalan to thaniyan shine wannan sanna yawa Allah madaukaki ya faɗi abu na biyu bi ma kana fi hadal fath na daga abin da ke cikin wannan buɗi da aka samu da cin nasara da aka samu a wannan yaƙi ɗin na daga ta'ayyidillah ƙarfafawar da Allah maɗaukaki ya musu a wa'aunihi da taimakonsu da ya yi wa nasirihi da kuma dai taimako bilgaibi wato su ba su ma sani ba taimakon da ya yi musulmi domin an yi yaƙi da mala'iku ba a ma sani ba sai ‘yan kaɗan da suka ga wani abun mamaki don mala'iku ba ganin su ake ba yace zakara lahum zalika li'alla yaghtarru bi shaja'atihim wa basalatihim ya gaya musu wannan ne domin kada su rudu da cewa su suna da bajinta su yi alfahari da bajintar su don Allah don haka sai Allah madauki ya tuna musu cewa ba fa ku kadai kuka wannan yakin ba yawwa Allah madauki idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum fawqa banan yawa to wannan kun ga duk a tunawa mu'minai cewa hakikatan ba ku kadai kuka wannan yaki ba babu maganar alfahari kenan don haka kar su wato rudu bi shaja'atihim da wato bajintarsu wa basalatihim da kuma karfin zuciyarsu basala shine wato gwarzanta da mutum zai yi a wajen yaki shi ne ce fatata haka ne ku? fatata sauwaru nufusahum al-ghatarasatu wal-kibriya'u sai zama cewa girman kai in an ce ghatarasa da kibriya duk ma'ana su daya yawwa da fankama da kuma girman kai ta tasawwar sai su hau nufusahum akan kawunansu mun gane ai ta tasawwaru kamar ka haura bango asalin suru shine katanga duk wanda ya haura katanga ya shiga wani wuri sai a ce ta tasawwara ko a ce tasawwara aljidara to shine yace domin kada irin waɗannan abubuwa na girman kai da alfahari su hau kan kawunan ku su rika jan ku kuna faɗin abin da bai dace ba yace bal liyatawakkalu ala Allah yace su dogara ga Allah wa yuti'uhu su yi kuma da'a ga Allah wa yuti'u rasulahu alaihi salatu wassalam kuma su da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwan suna cikin suratul anfali shi yasa ya kawo kuma yace ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la taqulu wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un har zuwa ƙarshen ayoyi yace thumma bayyana lahum al-ahdaf wal aghrad an-nabila sannan Allah madaukaki ya bayyana musu manufofi wato madaukaka التي خاضه الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة النبي صلى الله عليه وسلم أككي بينا مسو الأهداف من شيء أهداف جمع هدفي الأغراض جمع غرض بقاتك دليلي سبب دي جاو كي ونأبو النبيلة وأبوبوان دسكنا الهيري التي خاض الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يكوس هذه المعركة wannan yaƙi li ajliha domin su wato wannan yaƙi wanne iri addamiya ar-rahiba yaƙin da aka yi ga an zubda jini kuma tsoratarwa na razanarwa da firgici sosai a cikin sa domin ya tsorata wasu wanda ba su taɓa yaƙin ba shine karo na farko a cikin musulmi kuma sannan kafirai su ma sun razana sun ga ƙarfin musulmi ya bayyana shi yasa ya kamata a siffanta wannan yaƙi da cewa lalle haƙiƙa damiya ne kuma rahiba yace wadallahum ala sifati wal akhlaqi allati tatasabbabu fil futuhi fil ma'arik ko yawa sannan ya kuma nuna musu siffofi da ɗabi'u waɗanda suke sabbaba wato a sami cin nasara a cikin yaƙi abubuwan da in an bi su da su ake samun nasara a yaƙi duk wannan sun zo shine da'a ga Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'a ga Allah domin shi yasa ai yace kafirai din an rusa su saboda me shaqullah wa rasula wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab ashe kenan duk wanda yake son ya ci nasara to yayi da'a ga Allah ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأصار المعركة سنة الله مدوككي يما غنى دا مشركي يما غنى دا منافقي دا كما يهودا ودا ودن دا أكا كاما آياكي ووعظهم يمس وأذي موعظة بليغة يوا تهديهم إلى الاستسلام يمس وأذي وأذي ميكي ومتك أسوسي a don ya ja hankalinsu zuwa ga musulunci wannan wa'azin ya zama ya ja su ya shiryar da su zuwa ga su miƙa wuya lil haƙi ga gaskiya wa lil tizami bihi kuma su riko da ita Allah madauki ya gaya wa a su kafirai a wannan wuri ko a cikin suratu al-anfal in tastaftihu faqad ja'akumul fatu wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa inna Allaha ma'al mu'minin kun ga wannan tahdidi ne da tsoratarwa ga su kafirai a su tsorata kuma su bi kuma su kama addinin Allah thumma khataba almuslimin sannan kuma yi magana da musulmi haula mawdu'i alghanaim dangane da abin da shafi ganima wa qannana lahum mabadi'a wa ususa hadhihi almas'alati sannan ya tsara musu dokoki da manufofi waɗanda su ake bi ko su za a rika bi nan gaba duk lokacin da aka samu ganima shine qannana yawa qannana shine taqnini kasa dokoki daga kanun ko yawa ya sa musu dokoki da kuma principles sune mabade wato dokoki ka'idoji da za a rika bi da wato abubuwan da suke shika-shikai na abin da ya shafi samun ganima ya za a raba don kada mutum ya tsammanin daga ganima ta samu kai kowa wa wasu zai yi ya kama gabansa ga ka'idoji yadda za a yi wa alamu anna ma ganimtum fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba har zuwa ƙarshe duk wani a cikin suratul anfal ke ko yawa thumma bayyana wa shar'a lahum min qawaninil harbi sannan Allah madauki ya bayyana musu da kuma dokokin yaki was-silmi da kuma na zaman lafiya wa in janahu lis-silmi fajnah laha in kafirai sun karkata zuwa ga wato zaman lafiya to kuma ku zauna lafiya din in sun nemi a zauna lafiya duk waɗannan dokoki ne ne da za a zauna sai ce ma kanatil hajatu tamussu a ilaiha wato na daga irin abin da bukata take samu take wato kamawa dole sai da su in an ce tamussu wanda suke shafar su kuma kama lalle sai an same su ba da dukhulid da'watil islamiyya bayan wato shigar da'awar musulunci fi hadhihi marhala zuwa ga wannan wato marhala ma'ana da'awar musulunci ta kawo wannan mataki wani mataki ne na cigaba domin da ana addini a maka a ɓoye aka samu aka samu yanci aka gudo aka dawo madina sannan allah maɗaukake ba da irin wannan babban nasara ai kaga yanzu wani fefe ne sabo aka buɗe dangane da da'awa yadda za a yi mu'amala da kuma duk wanda ba musulmi ba hatta kuma musulmin su ma su kintsa gidansu a cikin a tsakaninsu su gyara yadda za su zauna don haka sabuwar marhala ce ta da'awa a musulunci shine yake faɗar cewa allah maɗaukaki ya bayyana musu ya shar'anta musu wato dokokin zaman lafiya da kuma dokokin yaƙi irin abin da bukata takan jawo a same su dangane da wato da'awa tunda yanzu da'awar ta ciru daga wani yanayi ta koma wani sabon yanayi daban in gane wannan gudun yawwa to shine kuma yake cewa har yanzu a hatta tamtaza hurubul muslimin har ya zama cewa yaƙe-yaƙen da musulmi za su sun bambanta an hurubi ahlil jahiliya su bambanta daga yaƙe-yaƙen wato mutanen jahiliya wa ya tafawwaqa al-muslimuna fil akhlaqi wal qiyam wal muthul sannan kuma su musulmi su zama sun ɗara waɗanda ba musulmi ba su fi su wajen ɗabi'a domin musulmi dama daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya tarbiyyantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya musu shine yadda za su yi ɗabi'unsu su zama ɗabi'u ne da za su kira mutane zuwa ga addininsu domin asalin koda ana yaƙi ba wai manufar yaƙin shine kawai a kashe a kashe a kashe a zub da jini ba manufar yaƙin shine a jawo waɗannan da suke yi zama barazana ga musulunci su daina wa musulunci barazana kuma su zauna da shi lafiya ko dai su sallama masa su bi shi ko kuma wato su zama a ƙarƙashin mulkinsa yadda da cewa ba za a tsoraci wani tashin hankali zai zo musu ba amma manufar asali shine ya zama cewa an ja su zuwa ga addini to babbar hanya ku da zaka ja mutum zuwa ga addinin ka shine ta hanyar halaye masu kyau irin abin da su za su mushrikai a wajen yaƙi su musulmi bai kamata su ba kaga misali irin abin da shafi in an kama mutum daga cikin kamammun yaƙi a kashe shi a gutsutsura jikinsa a yanke kan a kai nan a kai nan irin waɗannan halaye da ɗabi'u musulunci bai zo da su ba bai yarda da su ba da haka a nuna wa musulmi cewa ko da a wurin yaƙi su fa ɗabi'unsu na alheri ne shi ne ke nufi da wa ya tafawwaƙul musulmi musulmi su zama sun ɗara kafirai fil akhlaƙi wajen ɗabi'unsu da halayensu wal da kuma abubuwan dai da suke darajtawa in an ce ƙiyam ana nufin wannan shi ma lafazi ne da ake amfani da shi a zamanin yanzu ana nufin value values ma'ana manufofin ko tsarin rayuwa da muke bi kamar musulunci ai tsarin rayuwa ne da ke tafi da halaye da ɗabi'u masu kyau to su ne ƙiyam ɗinmu mu abin da muka tashi a kansa na tarbiyyar musulunci to shi ne babban abin da muke ƙimantawa muke ba shi daraja wanda kuma muke kiran mutane zuwa gare shi wal musul da kuma dai halaye na gari ɗin shi ma ana ce musu musul wanda duk abin da yake za ka wato siffantu da shi ka kuma ɗauke shi a matsayin ɗabi'ar da za ka rayu a kai sai shi wa ya ta'akkadu lid duniya annal islama kuma har yanzu Allah maɗauki ya kira musulmi da wannan tsari ne ya sa musu dokokin yadda ake yaƙi da yadda ake zaman lafiya domin ya zama cewa duniya ta gani ƙuru-ƙuru ya tabbata a gare ta annal islama cewa shi musuluncin nan fa laisa mujarrada wujhatu nazar yau ba kawai wai ra'ayi ne irin ra'ayoyin nan da ake yi nazariyat wasu theory ne na irin waɗannan theorin zamani wannan ya fito irin su demokuraɗiyya irin su kwaminisanci da mai irin waɗannan nazariyat ɗin da wani ɗan adam zai fito da su ya ɗora wa mutane sai an yi ba irin wannan ba ne shi musulunci rayuwa ce baki ɗaya ta shafi kowane abu kuma ta shafi kowa duk mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ana kiransa lalle ya zo rayuwarsa ta zama irin ta musulunci rayuwa ta gaskiya rayuwa ta adalci rayuwa ta zaman lafiya rayuwa ta da'a ga Allah rayuwa ta bin hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da ke nufi sai ce bal shi addini huwa a shi musulunci huwa dinun yuthaqifu ahlahu addini ne da yake koyawa yake ilmantar da yake wayar da kan mutanensa mabiyansa wanda suka riko da shi yana koyar da su amaliyan a aikace alal ususu akan wato manufofi ko ginshikai wal mabadi da kuma dokoki allaci ya du'u ilaiha yana kiran mutane su bi dokokin da ya ilmantar da su ya kuma tsara musu wato ba kawai tsari ne da kowa ya tunanin abin da ya ga dama ba in ka zama musulmi to kai ne za ka bi dokar musulmi ba musulunci ne zai bi dokar ka ba kaga a tsare-tsaren da ba na musulunci ba duk wanda ya iya surutu shine ya iya cin nasara ko ba haka ba gwargwadon yadda zaka kawo wata nazariya ka gamsar da mutane ko ka tsoratar da su sai sun bi gwargwadon bakinka gwargwadon yadda ka iya debate ka rusa wasu ka kawo ra'ayoyinka ka fi karfin wasu to sai abu naka duba ku gani har abin da ya shafi dama tsarin dokoki da menene irin waɗannan abubuwa haka za ka gani za a zauna irin a ce za a yi debate ko a majalisa ta dokoki da makamantun wannan wanda ya fi iya bayyana ra'ayinsa ba shi ake sawa tsarin sai zama doka ba yauwa wannan ya karanto nasu wannan ya karanto nasu sai a ce to kenan ko a ce waɗanda suka san kaza sun fi yawa komai kyan wannan abun kuma komai muninsa a musulunci ko kaga ba haka bane a musulunci doka ce Allah ya fi sanin me muke so ya fi sanin me maslaha gare mu sai ya rubuta cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza to kuma in aka yi kaza nan anan zaman lafiya yake kana karkacewa wannan to sai ga an shiga damuwa kuma da tashin hankali wannan shine tsarin musulunci Allah madauki ya taimake mu ya jawo da mu kan abinda ya tsara mana kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi ya ce sun makarrara bunudan sannan allah maɗaukaki kuma cikin wannan da ya suratul anfal ya tabbatar da wasu tsare-tsare min ƙawaninin daula na daga dokokin ƙasa da ƙasa dokokin ƙasa al'islamiyya ta musulunci wato dokokin gwamnatin musulunci allaci tuqimu alfarqa bainal muslimin wadda take tabbatar da da kuma tseda bambanci tsakanin musulmi alladhina yaskununa dakhila hududiha waɗanda suke zaune a cikin iyakokinta domin ƙasar musulunci yanzu tana da iyakokinta to duk musulmin da ke zaune a cikin wannan iyakoki to a bambance shi walladhina yaskununa kharijaha da wanda kuma ke zaune wato a waje za a ce to ga waɗannan ƙa'idoji wanda suka yi hijira daga cikinku ga abin da ke kansu waɗancan kuma da suke ma musulmi ne amma suna wajen wannan hududin ba sa ciki ga ƙa'idar da za a bi da su lalle su ma a jira sosai sun yi hijira da sauran waɗannan irin dokoki yawa ma'ana dai duk musulmi a ko'ina yake ga ƙa'idojin gwamnati an tsara na waɗanda suke ƙarƙashin gwamnatin a yanzu cikin hududinta da wanda kuma suke waje a cikin musulmin kenan mun gane wannan shi yasa yace tuqimul farqa bainal muslimin alladhina yaskununa dakhila hududiha wal ladhina yaskununa kharijaha naka dizzance musulmi ake anan yawa kuna fahimtar wannan abu bayan magana akan waɗanda ba su hijira ba yawa me aka dora musu to shine yake ishara zuwa wato zuwa gare shi anan sai yace wa fi sanati thaniyati min al hijra a shekara ta biyu bayan an yi hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam furida siyamu ramadan aka farlanta wato azumin watan ramadan wa furidat zakatul fitr aka kuma farlanta wato zakatul fitr zakar kono wa bayyanat ko wa buyyinat ansibatu zakatil ukhra kuma aka bayyana nisabin zakka sauran nau'o'in wato abubuwan da ake fidda zakka a cikinsu aka fidda nisabin kowanne shine ma'ana ansiba ansiba jam'in nisabi ne yawwa وكانت فريضة زكاة الفطر هو وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار wannan wato farillar zakar kono da aka dora da kuma bayani daki-daki na nisabin zakka a cikin abubuwa daban da ake fidda zakka a cikinsu ya zama rangwame ne da sauƙaƙawa likathirin min al'auzari na nauye-nauye da suka yawa التي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين wanda da yawa daga cikin wato muhajirun suna fama da su yu'ani ma'ana suna fama suna shan wahalar abu yawa ai mun san waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina kafirai sun hana su tahowa da dukiyoyinsu ko da haka sun zo da talauci shi yasa ma waɗanda ba su da gidaje har suka zauna a suffa kaga suna cikin matsaloli wannan bayan shekara ta biyu gashi an samu ganima a wannan yaƙi na badar sannan kuma aka zo aka farlanta zakkar kono lokacin azumi bayan an gama azumi ranar idi ko dab da idi kowa ya fidda wani abu na abincinsa ya baiwa wanda ba shi da shi wannan abun ya zama takfifi ne da sauƙaƙewa ga musulmi da suka yi hijira daga maka suka dawo madina bayan ba su da komai a hannunsu shi ne abin da ke ishara zuwa gare shi sannan kuma yake cewa kana yu'aniha adadun kabirun min almuhajirin allaji'in waɗanda wato muhajirin da suka samu mafaka shine allaji'in alladhina kanu fuqara wanda suka zama fakirai la yastati'una darban fil ardi ba sa iya fatauci a bayan ƙasa su je kasuwanci wa min ahsanil mawaqi'i wa arwa'is sadaqati anna awwala 'idin ta'ayyada bihi almuslimun fi hayatihim هو العيد الذي وقع في شوال سنة اثنتين بعد الهجرة يسي yana daga cikin manya-manyan abubuwa da suka auku wa arwa'i sadaqati da kuma sadaka mafi kyau da ta yi tasiri a tsakanin musulmi shine anna awwala idin idin farko da aka yi shine wanda musulmi suka yi shi shine ta'ayyada bihil muslimun ta'ayyada ake cewa ayyada yu'ayyidu ta'ayyada in mutum yayi bikin idi an hau idi ko an yi sallar idi shine ake cewa ta'ayyada aina ta ta'ayyadu hadhihi sana kamar mutum kana so ka tambaye shi bana a ina zaka yi idi sai ka tambaye shi aina ta ta'ayyadu bana ina zaka yi idin ka to farkon idin da musulmi suka yi fi hayatihim a rayuwarsu huwa al-idu alladhi waqa'a fi shawwal shine sallar idin da suka yi a watan shawwal wato bayan wannan yaƙi da aka yi na badar mana kafin yaƙin badar ba a yi sallar idi ba idi da aka yi na farko da musulmi da annabi sallallahu alaihi ya jagoranci musulmi aka yi sallar idi ta farko a madina shine bayan an yi wannan yaƙi na badar shine sai ithra al-fath al-mubin bayan wannan wato cin nasara babba budi mai girma da Allah madaukaki allazi hasala lahum wanda ya faru ga waɗannan wato musulmi fi ghazwati badrin a yaƙin badar yau haka ku idi ranar farin ciki ne yau to shine sai ke cewa fama arwa hadha al-eid wannan idi da kyau yake arwa daga rau'a rau'a daga ra'i abinda yake ra'i shine abu mai kyau mai kawatarwa sosai to wannan idi idi ko wannan irin idi as-sa'id wannan irin idi ne kai wannan kyau ma'ana wannan idi da kyau yake allazi ja'a bihi Allah wanda Allah ya zo musu da shi ba'da an tawaja hamatahum bitajil fathi wal izzi bayan ku Allah maɗaukaki ya yi musu ado ya yi wa kawunansu ado hamma ana nufin kai in an ce tawaja hammatahu shine a ɗora wa mutum kan sarki a kansa tatuwiji shine a ɗora maka kan sarki domin sunansa mai taji ko wannan crown da ake sa mutum mana in ya ci nasara a abu duk wannan larabci ne dai wato a ɗora wa mutum wani kan sarki a kansa saboda ya ci nasara ya ci yaƙi to shine yake cewa ba'da an tawaja hammatahum bi tajil fathi da wannan kan sarki na buɗe wal izzi da kuma buwaya da aka bai wa musulmi yace wa ma awraqa manzara tilka salah me ya kai kuma kyau har yanzu shine rauq shi ma har yanzu abu dai mai kyau min haythul minzar ta bangaren wato gani yawa abinda zai burge ka ya baka sha'awa idan kana kallon wato yadda musulmi suka yi sallah aka yi safu-safu aka fita waje ba a cikin masallaci ba kowa ya fidda adansa wannan abu da kin gani yake idin farko kai ka tuno wani lokacin kaga inda a yanzu ne misali ka kwatanta yadda kake fita idi kowa da cikin murna a ranar idi kowa a murna yake ko ko bacin rai ake ran idi za ka gani murna ne ko ba haka bane kana bacin rai ne saboda dan wani abu na kamalar kayan da zaka sa ko bai samu ba dinkin ka bai zo da wuri ko makamancin wannan duk wani abu ne wanda yake nuna cewa musulmi suna cikin murna da farin ciki to shine sai ke cewa ba'da an kharaju ko ayo allati sallauha wanda suka yi sallar da suka yi ta ta idi ba'da an kharaju min buyutihim bayan sun fito daga gidajensu yarfa'una aswatahum suna ɗaukaka sautin su bit takbiri wat tauhidi wat tahmid suna ɗaukaka kabbar wato suna yin kabbarori Allahu akbar da tauhidi suna la ilaha illallah wa tahmidi suna alhamdulillah wa qad faradat qulubuhum raghbatan ila Allah kuma sannan zukatansu sun kwarara suna ta kwadayin zuwa ga Allah subhanahu wataala wa haninan ila rahmatihi suna masu karkata kuma zuwa ga su sami wato rahamar Allah subhanahu wataala da tausayinsa wa ridwanihi da kuma yardarsa ba'da ma aulahum bihi minan ni'ami bayan abinda ya taimaka musu da shi na daga ni'imomi wa ayyadahum bihi minan nasri da kuma abin da ya karfafe su da shi na taimakonsa wa qad zakarahum bi zakarahum bi dhalika qa'ila Allah madaukaki ya tuna ya tuna musu wannan abu lokacin da yake cewa wadhkuru id antum qalilun mustad'afun fil ardi ku tuna lokacin da kuke yan kadan an raunana ku a bayan ƙasa lokacin da ake maka kenan ko takhafuna an yatakhatafakum an-nas kuna tsoron mutane su dan caccafke ku a ɗauki wancan a ɗauki wancan dama in adadi ba shi da yawa larabci da daɗin amfani kalmomi yake nan ce ta khattafa dama shi ne abi ku ɗaiɗai a caccafke yawwa daga wannan kawai za ka gane adadi ba shi da yawa ko in adadi na da yawa ba za a faɗi wannan ba yawwa ta khafuna an yi ta khattafa kumun nasu mutane za su caccafke ku fa'awakum sai Allah ya tattaro ku wa ayyadakum ya karfafe ku bi nasrihi da taimakonsa wa razaqakum kuma ya arzuta ku min at-tayyibati daga kayan dadi da kayan tsarki abubuwa masu kyau masu dadi masu tsarki dan me la'allakum tashkurun ko kuwa gode Allah in yi wa mutum ni'ima to yana masa ne dan ya gode in ka gode sai a ƙara in ka butulce kuma sai a yanke ta Allah ya ƙara mana a yin haƙuri da kuma juriya sannan da godewa da shukura akan abin da ya mana ni'ima to sai ce annashatul askari ba'a da badrin wa uhud baina badrin wa uhud abubuwa kuma da akai na harkokin yaƙi ko motsa jiki da wasu abubuwan da ya kuma da akai na hare-hare shine ake nufi da annashatul askari wato activity shine asali abin da ake nufi da nashati yau nashati military activity shi ake nufi dai da wannan magana kamar da gaya mana yana amfani da larabci na zamani sosai yauwa wato wasu abubuwa da aka yi kuma wanda suka shafi soja ma'ana kai hare-hare da aka yi tsakanin yakin badar da kuma yakin uhud ma'ana kafin a kai ga yakin uhud ai dama manya-manyan yakokin a wannan fatarar da yakin badar ne sai uhud ko to kafin yakin uhudu bayan an yi badar ba a komai ba kuma shine abin da zai kawo mana akwai wasu abubuwan da suka auku na yaƙi ko kai hari wasu an samu an yaƙin wasu ba a yi ba duk dai kafin wato yaƙin uhudu to sai ce inna ma'araka ta badri wannan yaƙi na badar kanat awwala liqa'in musallahin bainal muslimin wal mushrikin farkon yaƙi da aka yi ko haɗuwa da aka yi ta makami shine musallah daga asliha mun san silahi shine makami ko to yaki musallah yakin da aka yi da makami to yakin karan farko da aka yi tsakanin musulmi da kafirai wato wanda aka yi amfani da makami shine a yakin badar wa kanat ma'arakatan fasilatan wannan kuma yaki ne da mai karfi wanda ya rabe tsakanin mai karfi da mara karfi aka gane shine fasila wanda ya fidda kowa aka gane inda ya dosa aksabatil muslimina nasran hasiman wato wanda ta baiwa musulmi shine aksabat ta baiwa musulmi ta samar wa musulmi wata nasara yankakkiyar nasara cewa su ne sama da kafirai shine hasiman shahida lahul arabu qatibatan ma'ana wadda larabawa gaba ɗayansu shine qatibatan suka yi shaida ma'ana larabawa ba su taɓa shaidar wata nasara da aka baiwa wani ɓangare akan wani ɓangare ba irin wanda aka samu a yakin badar karo guda a kashe mutum manya-manya manya daga cikin kafirai a kashe saba'in kuma a kama waɗanda aka kama a tattaro dukiyarsu baki ɗaya a shiga da su madina bayan kuwa adadinsu ya ninka waɗancan sau uku wani abin ba a taɓa yinsa ba shi ne abin da ke nufi shi ne sai ce wallazi na kano a shadda stiya'in li na ta'iji hadhihi ma'araka waɗanda suka fi tsananin jin zafi shine istiya'i tsananin munana sun munana wannan abu ya munana musu sosai a wannan yaƙi ko in ce sakamakon wannan yaƙin ya ɓata musu rai hum ula'ika alladhina munnu bi khasa'ira fadihatin mubashara su ne waɗanda aka yi wa wannan hasara mummuna ma'ana waɗancan kafirai na makka ba su aka yi hasara mummuna ba yawwa wadda take ta shafe su mubasharatan ta shafe su ba ta wajen ba ta kewaye kewaye ba a'a ta shafi iyayensu aka kashe iyayensu aka kashe gashi nan suna gani kuru-kuru wani ma dan ne ya taimaka kashe ubansa wani uban ne ya taimaka kashe ɗansa kaga wannan wanda aka yi ma wannan sun fi samun hasara sun fi jin abin a zuciyarsu sai ce wa humul mushrikun su ne mushrikai aw alladhina kanu yarawna izzatal muslimina ko kuma waɗanda suke ganin buwayar musulmi wa ghalabatahum da kuma wato cin nasarar da musulmi suka samu suke ganin darban kasiman wani bugu ne wanda yake mai karya kashin baya alaki yanihim ga kasancewarsu addini ta bangaren addini wal iktisadi da kuma wato tattalin arziki wa hum su suwaye wannan wa humul yahudu su ne yahudawa kaga dai ma'ana waɗanda abin da ke so ya faɗa mana shine wanda suka fi jin zafin wannan yaƙi na badar yadda aka ci nasara a kansu su ne bangare biyu ko dai mushrikai mutanen maka waɗanda wannan hasara mummuna ta hau kansu mubasharatan 'ya'yansu ne aka kashe jikokinsu ne dukiyarsu ce aka kwace kuma aka kama musu yan uwa wannan haka ne mun fahimci hana ko na biyu kuma akwai yahudawa su ma ransu ya ɓaci domin su suna ganin wannan cin nasara da musulmi suka samu to musulmi fa sun ƙara samun wata buwaya in musulmi ko suka samu buwaya to wani bugu ne da ke karya musu ƙashin bayansu ƙila ma ya yi barazanar zamantakewarsu shi ne kiyani yanci kiyani shi ne kasancewarsu zamantakewarsu ainihinsu a duba su a ce gasuwa ne to duk abin da zai sa wani wanda ba nasu bai ci nasara kuwa zai tsoratar da su cewa ashe wannan abu zai kawo musu barazana a addini da kuma tattalin arziki domin da masu yahudu babu abin da ya dame su a duniya irin tattalin arziki su dai a samu duniya a ji daɗi kuma a zauna lafiya yauwa a ci duniya a more ba a zancen mutuwa ce sa duk inda ka gansu a kowace ƙasa za ka ga cewa sun kama makogorin tattalin arziki sun makalkale shi a kowace ƙasa haka suke kuma tun daga wancan tarihin har zuwa yau aiki za ka sha sosai kafin ka binciko saɓanin haka in dai an ce gari ko mutum ɗaya ne mai hude za ga abunsa ake karɓar bashi da ruwa ka je ka bincika wannan abu yauwa ko shi kaɗai ne ba kowa mai kuɗi sai shi to za ga cewa sai ya yi dabarun da zai yi in harkar hatsi ne na garin sai ta dawo hannunsa in harkar menene na duk abin da rayuwar mutane take tsayuwa sosai a kansa sai ya kokari ya kwace ya ta dawo hannunsa kun yarda da wani kuma ku yarda ba mun kuma sai hira a gindin bishiya da surutu yau Allah maɗauki kyauta ina ne yau ya ce humul yahudu ya ce fa munzu an intasara almuslimuna fi ma'arakati badrin tun lokacin da musulmi suka ci nasara a wannan yaƙi na badar kana hadhani alfariqani waɗannan ɓangarori guda biyu da mutanen maka kafirai da kuma yahudawa yahtariqani zuciyarsu tana ta ƙonewa ghaizan dan bakin ciki wa hankan da mummunar adawa eh adawa baka irin dinnan ita ce hanq yau alal muslimin akan musulmi Allah madauki dama ya gaya mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku dama zaka sami waɗanda suka fi kowa tsananin adawa ga musulmi ga waɗanda mumminai su ne wa yahudawa wallazina asharku da waɗanda suka yi shirka ba sa san musulunci ba sa san abin da zai sa musulunci ya ɗaukaka ba sa so ma a rayuwarsu su buɗe ido su ga wani musulmi haka na jin daɗi ba sa sha'awar wannan shi ne sai ke cewa wa kanat fil madinati bitanatun lil fariqaini su kuma dama waɗannan bangarori guda biyu mushrikan makka da kuma yahudawa a madina suna da bitana abokan shawara abokan sirri su ne bitana waɗanda suke da yarjejeniya a waɗanda kuma dakhalu fil islami sun shiga musulunci hina lam yabqa majalun li'izzihim illa fil islami yayin da suka ga cewa wani zancen su samu wata ɗaukaka in ba a ƙarƙashin musulunci ba to ya ƙare babu shi ma'ana ba su da wata ɗaukaka da za su samu sai a ƙarƙashin musulunci su waye su kuma waɗannan وهم عبد الله بن أبي وأصحابه شيني عبد الله بن أبي ابن سلول shugaban munafikai ko da shi da mutanensa ya aka wani zai sha ya aka ya zama yana da wasu mutane ai ba manta ba mun karanta a baya cewa ana dab da za a nada shi shine sarkin madina shugaban duk mutanen madina al-aus wal khazraj za su dawo ra'ayi guda karkashin shugabancin abdullahi ibn ubay kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira yana hijira jama'a suka yi imani sai aka bi tsarinsa sai aka bi dokokinsa aka zo kuma gashi yana kallo shi wannan mutumin shugabanci ya kubce daga hannunsa daya yana sa ran la'alla ya dawo sai gashi wanda ya zo ya hana shi wannan damar shugabancin ya kuma samu wata irin nasara ba wai a madina ba a'a a ariyar ma gaba ɗaya ana tsoronsa kaga ai wannan abun barazana ce babba mun fahimci abin to shi kuma yana da alaka mai kyau tsakaninsa da yahuda da mushrikai suna shiri yana ba su labarai suna tsare-tsaren yadda za su kauda wannan tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu kaga ya shiga musulunci dole ya miƙa wuya domin an fi ƙarfinsa in dai yana son shugabanci nema da wata ɗaukaka to ba shi da lam yabqa lahu majalu ba shi da wani fage kuma da ya rage masa li'izzihim ga buwayarsa illa fil islam sai a cikin musulunci inda yana son ma ɗaukaka mun gane shine waɗannan abdullahi ibn ubay da kuma sahabbansa walam takun hadhihi alfirqatu athalithatu aqalla ghaydan min alawwalin to karfa kai tsammanin waɗannan zuciyarsu kalau take su wannan firkar ta uku wannan bangaren na uku wato yana nufin abdullahi ibn ubay da mutanensa wato munafikai to su ma bakin cikin da suke yi bai fa gaza na waɗancan ba shi ne ma'ana lam takun aƙalla ba ta kasance ta gaza na waɗancan yahudawa da mushrikai ba su ma a zukatan munafikai suna bakin cikin wannan nasara da aka samu domin kuwa su babban abin da ya dame su shine shugabanci shugabancin siyasa su dai su mallaki mutane to ga kuma wani wanda Allah madaukaki ya dora ko ya dora shi akan kowa da kowa kuma ya zo da tsarin da dole sai an bi to kaga fursa ta kubce musu dama ta kubuce yace wa kanat hunaka firqatur rabi'a akwai kuma wata kungiyar ta hudu wannan yana taimakawa mutum ya fahimci abubuwa ya samu fiqihun yadda matsaloli suke kaga an kasa al'umma zuwa kashi hudu yanzu ko ga mushrikai can ga yahudawa ga munafikai su waye na hudu waɗanda su ma suna da barazana dangane da musulunci ba sa son ya ci gaba ya ce wa kanat hunaka firqatun rabi'atun akwai wata ƙungiyar kuma ta hudu wa humul badu su ne larabawan ƙauye ad-daribuna haulal madina waɗanda suka buga gidajensu ma'ana suke zaune a gidajensu kewayen madina mun san a kewaye da madina akwai ƙauyuka kamar da kai ƙauyukan fulani nan ga can ga can yan riga dai haka kowanne da raƙumansu da tumakinsu suna zaune su je su kiwo su samu nono su sha yadda rayuwar fulani take haka suke larabawan ƙauye to waɗannan mutane su kuma me ya haɗa su da musulunci me yasa ba sa son musulunci ya ci gaba bari mu ji yace lam yakun yahummuhum mas'alatul kufri wal iman su kuma waɗannan ba wai matsalar wani imani da kafirci shi ya dame su ba yau ba ruwan su wani zancen imani ko kafirci walakinnahum kanu ashaba salbin wa nahbin su ma'abuta kwace ne da kuma sata salbin shine a kwace mutum abu nahab shi ma ma'anarsa fisge yawwa su aikinsu kenan fashi da makami yawwa fa akhadhahumul qalaq sai damuwa ta kama su duk suka rude in fa aka samu zaman lafiya to fashi kuma ya tsaya kenan ko ba haka bane yawwa shine wattarabu suka rude li hadha al-intisar wato zuciyarsu ta buga ba su da nutsuwa ba su da kwanciyar hankali saboda wannan cin nasara da aka samu wa khafu an taquma fil madinati dawlatun qawiyyatun tahulu bainahum wa bain iktisabi aqutihim an tariqi salbi wan nahbi yawa shine wa khafu suka tsoraci cewa in har suka aka samu wannan abu za a samu wata gwamnati mai karfi wadda za ta shiga tsakaninsu da samun hanyar abincinsu ta bangaren mai ta hanyar wato fashi da makami yauwa domin kwan aka ce ga gwamnati mai karfi to fa ba za a sami fashi da makami ba faja'alu yahqiduna alal muslimin to su ma wannan sai yasa suka rika yi wa musulmi hiqdi da qiyayya da kuma hasada wasaru lahum a'da'an sai suka zama makiya ga musulmi kaga yanzu musulmi suna da makiya ta bangaren guda nawa kenan guda hudu ga mushrikai can a makka ga yahudawa a madina ga munafikai a madina a kewayen madina kuma ga larabawan ƙauye 'yan fashi da makami mun san wato harkar fashi da makami ina ji na taɓa bamu wani labari a nan ko an daɗe ana yinsa kuma har zuwa zan ce daular abdulaziz wannan daular saudiya ta yanzu uban wanda suke sarauta yanzu babansu abdulaziz wanda tun 1935 zuwa 50 wani abu da yake shine sarki kafin ya rasu ɗansa su'udi ya kama kafin zuwansa wannan rayuwar ta jahiliyar da nan can ta sake dawowa aka samu rashin zaman lafiya ba doka shi ya sama na taɓa gaya mana shi yana cikin sabubban da wannan ariyar da ake cewa saudi arabia yanzu ba a taɓa mata mulkin mallaka ba babu wanda ya taɓa zuwa wani bature daga wata ƙasa ta ƙasashen yamma ya je mulkin mallaka kamar da mun san me ake cewa mulkin mallaka yadda aka yi mana mu anan to aka zo aka rusa daular dan fodiyo aka ci nasara akan ta aka kwace komai aka karbe mulki daga hannun waɗanda suke yan ƙasa ne ana tsari irin na wanda aka samu munan musamman nan ƙasashen arewa ana tsari irin na musulunci wanda dan fodiyo ya zo ya dama can kafin dan fodiyon akwai musulunci da sakacin masu shugabanci sarakuna da zalunci da aka ce aka koma shirka da tsimbire-tsimbire shi kuma zo ya yaƙi wannan abubuwan aka koma kan daidai to wannan tsarin ana kansa har wani lokaci da bature ya zo sai ya hana wannan abun aka ci ƙarfinsa sai ya bar sarakunan amma ba a cire su ba sai aka ɗauko wasu waɗanda ba sarakunan ba wanda suka yi karatu irin na bature sai aka ba su gudanar da shugabancin aka ce su rika haɗa kai da sarakuna wannan shi kenan har zuwa yau aka kau da wannan tsari to irin wannan shi ake cewa mulkin mallaka har zuwa 1960 da aka ce an ba da yanci mun zama wato masu zaben kanmu da gudanar da mulkin kanmu to irin wannan abu bai samu ba a can ba a yi ma abun ba to wannan rayuwar ta yaƙe-yaƙe da kai hari da makami duk an sha samunsa wani malami na ba mu labari cewa akwai lokacin da in alhazai suka zo gaba ɗaya za su zo su biyo ta sudan za su tsallako ta sudan su shiga saudi arabia ko su shiga ƙasar da yanzu ake cewa saudi arabia don da kawai aljazirtul arabiya ake ce mata kafin zamanin abdulaziz idan suka zo waɗannan larabawan ƙauyen da suke kewayen maka da madina da sauransu su za su hana su shiga saboda kawai tsabar abin nan fashi da makami wasu haka za su dawo akwai shekarun da aka wuce ma ba a sa- banda 'yan cikin maka ba wanda ya haji saboda kawai babu zaman lafiya kuma akwai lokacin da shine ke bamu wani labari wata ran ina da na taba gaya muku shi nan an taba samun wani lokaci wani balaraban kawai irin wannan masu fashin da irin bindigan nan yake amfani da ita mai alburushi yawwa da ya samu da ƙyar ya samu harsashin nasa ya harbi wani mutumi ya mutu ya zo ya binciki kayansa bai samu komai ba shine ya zauna yana kuka aka zo aka ce me ya faru yake kuka sai shi harsashinsa da ya hasara yake da ya dame shi ba zancen ya kashe dan adam ba to wannan ita ce rayuwar fa da waɗannan mutane suke har zuwa lokacin da Allah madauki ya taimake su ya kawo musu wato ah, tsari da gwamnatin da za ta sa doka ya zama a yanzu mutumin da ba- da sawa'un dan kasar ne ba dan kasar ba zai fita daga Madina a mota tasa ba ta haya ba da iyalinsa gaba ɗaya mata da yara ya tsau- a hanyar kilomita 400 nan ya koma gefe ya samu wata inuwa ko kuma inda dare ne ya shimfiɗa kafet a zauna a ci abinci ya huta ya bacci ya tashi ko awa nawa ne ya kama hanya kuma ya tafi ba wanda zai zo masa sai ɗan sandan da zai zo tambaye shi ko yana da matsala wani har zuwa yau haka ake Mm. duk amfanin mai yin tsari irin na Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba wa mutane kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ta muke mu Mm. to shi ne wannan dai don musan irin yadda waɗannan mutane suke ya ce wata bayyana bi hada anna limtisara fi badri cewa cin nasara a wannan yaƙi na badar kama kana sababan li shaukatil musulmin wa izzihim kamar yadda ya zama cewa sababi ne na ƙarfin musulmi da buwayarsu wa karamatihim da karimcinsu ma'ana da darajar da suka samu kadhalika kana sababan li hiqdi jihatin muta'addidatin Ya- shine sababi kuma har yanzu na samun wato kiyayya da da kuma mummunan nufi daga bangarori da yawa wa kana min at-tabi'i kuma abu ne da aka sani a ɗabi'ance an yatba'a kullu fariqin ma yarahu kafilan li isalihi ila ghayatihi sanannan abu ne cewa waɗannan bangarorin guda hudu da aka ambata kowanne zai bi hanyar da yake ganin za ta kai shi ya cimma burinsa kaga ko in haka ne akwai matsala mushirkai suna can suna tsara yadda za su ci nasara nan ma yahuda suna tsara yadda za su ci nasara akan musulmi ga kuma munafikai a ciki za a haɗa kai da su ga waɗannan laraban ƙauye me za ka ce inda haɗuwa za su yi su haɗa kansu ai musifa sai ta sake dawowa ko ba haka ba yawwa to amma kowanne daga cikinsu yana da hanyarsa yana ganin za ta taimake shi ya kai ga burinsa ya ce fa baina kanat- fa baina ma kanatil madinatu wa ma haulaha tadahara bil islam bayan abinda mu- mu- madina da kewayenta sun bayyana musulunci ma'ana suna nuna ƙarƙashin musulunci wata akhudhu fi tariqil mu'amarati tunda wanda suke ciki yana zancen abinda ke faɗa shine waɗanda suke cikin madina yanzu daga cikin waɗanda ba sa son musulunci nau'i nawa ne biyu yahudawa da munafikai kenan ko to wa ma haulaha da waɗancan larabawan ƙauye na hudun su ne mutanen maka su ba sa nan yanzu to waɗannan uku shine ce wanda yake tazahara bil islam sun nuna musulunci ko dai wato sun shiga cikin musulmin kamar munafikan kenan ko ko kuma sun haƙura sun sallama wa mulkin musulunci kamar su yahuda duk da ba su ce la ilaha illallah ba ko kuma waɗancan wanda dama su ba a san inda ma suke ba yauwa to waɗannan bayan sun tazaƙuri ga musulunci wata akhudhu fi tariqil mu'amara sun ɗauki kuma hanyar yin mu'amara mu'amara shine wato kullace kulle kulle na makirsi yauwa wadda sa'is da dasisa iri iri alkhafiya boyayya kalmar dasisa daga larabci muka ɗauko ta ai mun san ma'anarta ko me ma'anar dasisa ba muna faɗa ba da hausa ya zo zai mana dasisa dasisa shine ka shiga cikin mutane ka kulla musu makircin da zai wargaza su ka kawo munafince munafince da kulle kulle ashe na dauka kun sani ashe ku sani ana faɗar dasisa da hausa ko ba faɗa to asalinta larabci ne gashi dai yawwa alkhafiya boyayya kanat firqatun min alyahudi tu'linu bil adawa yayin da su waɗannan suke bayyana musulunci kamar munafikai kenan suna cewa to bari mu koma ta ƙasa mu yi makarkashi yadda za a cuci musulunci to su yahudawa ba ta haka suka biyo ba ma'ana yanan yana zancen a cikin wannan abokan gaban guda biyu na cikin gari da kuma ɗaya da suke kewaye wanda suka bayyana musulunci su ne waɗancan munafikai a lokacin da munafikan suke bayyana musulunci ai suke eh suke bayyana musulunci alhali a zuciyarsu ba musuluncin bane su ko yahudawa me suke yi tu'linu bil adawa suna bayyana adawa su kuru-kuru a gane ta wa tukashifu anil hiqdi wal ghaidhi suna bankade ana kuma gane mummunan nufin su da kuma bacin ransu da fushin da suke game da musulunci wa kanat makkatu can kuma makka tuhaddidu bid darbil qasimi suna nan suna shirin za su kawo wani bugu wani karan harin daban mai karya kashin bayan an ce qasim bis sad ba bis sini ba qasim bisini shine mai raba abu yawa qasim kuma mai kawo ya karye kashin gadon baya shi yasa ake cewa qasimatu dhahri abinda zai karye mutum ya ruguza shi to waɗancan mushrikai suna nan suna shirin yadda za su kawo ni hari mai karfi wa tu'linu bi akhdhi thari suna sanarwa kurukuru su sun rama shine akhdhi thari wan naq wan niqma shine da ramu ko duk ma'anarsu daya wa tahtammu bi ta'bi'atil amma suna nan suna ta sun himmatu da kintse-kintse gamamman kintse-kintse wanda zai taimaka musu wajen yin yaƙi jiharan ƙuruƙuru ba sa ɓoyewa ana ta ƙara wasa makamai cewa yaƙi zai sake dawowa ma'ana kenan ba su sallama wuya cewa an wato fi ƙarfinsu ba wa tursilu ilal musulmin bi lisani haliha suna aiko wa musulmi da lisanil hali mun san lisanil hali lisanil akwai lisanil hali da kuma lisanil maqali ya kamata a rika karanta larabci yau lisanul hali shine abinda halinka ke faɗi ko da bakinka bai faɗa ba sai a lura da kai a ce akwai alamun wani a cikin kaza yake shine ma'anar lisaninsa harshensa na hali yana nuna mana kaza lisanul maqalinsa ko bai ce komai ba lisanul maqali shine harshe wannan na cikin baki wanda zaka buɗa kai magana a fahimce ta to abinda kuma za a fahimce shi ta halinka a ce kana cikin kaza shi ake ce ma lisanul hali yawwa to lisanin halinsu yana ba mu labari ta ƙulu suna cewa wala budda min yawmin agharra muhajjalin ya tulu istida'i ba'da hulin nawadibi mm. na eh istima'i haka ne me nace a ba istila'i bane istima'i nace mm. ya tulu istima'i ba'da hulin nawadibi eh yace wala budda min yawmin suna cewa su mushrikan maka suna aiko wa musulmi wallahi wai labudda min yawmin sai an samu wata rana a gharra muhajjalin mai farin wadda za ta sa mana fari da haske a gaɓuɓɓanmu shi ne gurran muhajjalin yawwa za mu yi farin ciki a ga fari a gaban ma'ana za mu zo da dawakinmu masu fari masu haske mu ma fuskokinmu da fari da haske yau ina haske inda kafirci yawwa wanda yake ya tulu stima'i wanda zan daɗe ina jin ba da hu bayan an yi wannan yaumin wana bayan wannan wunin bayan an yi yaƙi sauraro na linnawadibi ga mata masu kuka cewa an kashe musu ‘ya'ya zai yawaita zai daɗe ma'ana zan daɗe ina jin ana kuka ma'ana kenan za a zo madina za a yi ta'adi a kashe har a ji mata suna koke-koke a gidaje mun fahimci abin nan yawwa baitin kenan sai wa fi'ilan hakikatan kuma shine a aikacen haka ya tabbata faqad qamat ghazwatun qasimatun wani yaki hakika mai karye kashin bayan ya ku auku din hakikatan ila aswaril madinati sun zo zuwa har zuwa wato a ganuwar madina urifat fi tarihi wannan yakin da aka san shi a tarihi bi ghazwati uhudin shine yakin uhudu hakika musulmi sun yi hasara sosai a wannan yaƙi ɗin kamar da za mu zo mu ji wallace kana laha afarun sayyi'un wanda yana da mummunan tasiri ala sum'atil musulmin a wato abin da ake ji dangane da musulmi wato halin musulmi yanayinsu a wahaibatihim da kuma wato kwarjininsu kwarjinin musulmi ya raunana ƙarfin sunan da suka yi ya yi ƙasa-ƙasa bayan an yi yaƙin uhudu amma duk da haka abu dai musulunci bai dawo ƙasa ba ya ci gaba illa ma'anawiyar musulmin ce ta tabu kamar da za mu zo mu ji kuma shi ma sakamakon abin da ya auku ne dangane da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a samu ta yadda ake so ba to shine sai ke cewa walaqad yace wa qad la'ibal muslimuna dawran haman lil qada'i ala hadhihi al akhtar lalle musulmi sun dauki mataki sun yi wani kokari sosai domin gamawa da wannan hatsari iri iri wannan lafazi na la'iba dauran shi ma larabci ne na zamani fassara ce direct ta wata kalma ta turanci da ake faɗi wani ya yi playing role ko shi ne to aka ɗauko aka fassara la'iba daura shi yasa wasu malamai suke sukan wannan cewa bai kamata a larabci a rika amfani da irin wannan lafuzin batun da asalinsu bakin kalmomi ne sai dai majalisar malaman lugar larabci ta misira ta ce ba komai sun fahimci haka ɗin tun da dai yanzu an saba an fahimci mai ake nufi suka ce ba matsala an yi amfani da shi amma asali ba larabcin asali ba ne yawwa wasu malamai suka ce asali saboda in ka lura da la'ib wasa ake nufi ko ba haka ba wasa kuma ba kowane babi yake shiga ba daur kuma shine rol yawwa shi yasa suka ce fasaha fasihance kalmar da ya kamata a amfani da shi ne a ce adda dauran in ce adda ya tsaya da ya yi abu kaza ya aikata abu kaza shi ne dama abin da ake nufi to Allah da ya kyautar shi yasa akwai wasu abubuwa da idan mutum karatun zaure ya yi yana karanta littafan zamani ba zai fahimce su ba shi yasa kullum yake da bukatar ɗaliban ilimi su ƙara wasa'a madarikin karatunsu suna karanta na zamanin suna karanta kuma wato da ɗaɗɗe da ɗaɗɗan zai taimaka maka kullum a cikin fasaha za ka riƙa magana kana karanta littafai na adabi da waƙoƙin larabawa da kuma littafai yanzu kamar koda na 'yan zamani ɗin akwai waɗanda yake marubuta ne na adabi kamar mustapha sadiq rafi'i mai wahayul kalam littafin sai yana da kyau in ɗalibin ilimi zai samu ya karanta ya fahimce shi akwai larabci mai kyau kuma mai ƙarfi irin littafai irin su mahmud shakir shi ma littafansa masu kyau ne a rubuce-rubucen da yake yi akwai littafin zai rubuta akan almutanabbi da shi ya samu kyauta da ya samu ta sarki faisal a 1987 littafi ne mai karfi mai kyau a larabcinsa to a wannan gefen a wannan gefen kenan a gefe ɗaya kuma kana karanta larabcin zamanin za ka rika fahimtar alal akallan ana larabci a yanzu dai za ka fahimta yauwa ko da wani abun asalinsa ba larabcin ba ne sai ka san meye matsayin malaman larabcin a kansa karanta jaridu na taimakawa kana karanta sauraron irin su BBC da Larabci don masu karanta musu labaran nan doktoshi ne a lugar Larabci da wahala ka ji kurakuran Larabci a bakinsu kwai fasaha ko da kuma akwai tsohon larabcin to za ka fa'idanta kuma da jin sabon larabci irin na zamani ɗalibai da yana da kyau a buɗaɗa abubuwa wannan zai san ana karanta irin wannan ba za a tsaya komai sai an gaya maka asalin kalmar ga yadda aka samu ta har a sha wahala ka ji darasin yana fita daga inda yake an koma maganar larabci ba dan da kun san waɗannan abun ba buƙatar a tsaya ana ta cewa asalin kalmar kaza ne kaza ne sai kaga an tafi sirar kawai za mu fahimta amma yanzu aiki wajen guda uku ake yi a gun wani ma hudu ake yi saboda shi gaba ɗaya da wancan ɗin na tsohon larabci ma dama bai karanta ba shi kawai ji yake a gaya masa kisoshi akan sira ya tashi tafi gida to Allah Allah dai ya bamu ladan duk abin da muke yi kuma ya hada zakatan mu akan da a gare shi yace wa qad la'ibul muslimuna dawran haman musulmi sun yi wani abun kirki sosai suka dauki mataki lil qada'i ala hadhihi al aqtar dan su kashe su kuma kare waɗannan hatsura da suka zagaye su hatsari ta bangaren mushrikai hatsari ta bangaren munafikai a cikin gida hatsari ta bangaren yahuda hatsari ta bangaren waɗanda suke kewaye da su na laraban ƙauye tazharu fihi abqariyatu qiyadati nabi sallallahu alaihi wasallam zamu gane yadda shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ƙwarewa ƙware ma'ana in an ce abqariya daga abqari abqari shine mutumin da ake ce ma genus mutum mai karfin kwakwalwa mai kaifin kwakwalwa sosai ai mun san genus da turanci ko yawwa to shine abqari to za mu ga abqariyan shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakakuri ne me ake ce zaran gwana ake ce musu ko masu zaran gwana mutum na daban wanda Allah ya hore ma karfin kwakwalwa da iya tafi da abubuwa shine ake ce ma abqari yawwa to irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma kana alaihi min ghayati tayaqqudhi da kuma abin da yake kansa na matukar faɗaka babu sakaci ko kaɗan babu sakin jiki a irin wannan yanayi ai ba mutum ba zai shantake ya saki jikinsa shi kenan aminci nasara abu komai kuma ya ƙare ba ko za a rika ta tura ma'aikata su je su binciko labarai nan da can a ji mai waɗancan suke ciki mai waɗancan suke ciki domin kada a kawo musu hari na bazata shine tayaqquzi haula hadhihi al-akhtar dangane da waɗannan hatsura hadari da suka zagaye su wa ma kana alaihi hakanan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke kai min husni takhtit na kyakkyawan plan da tsare-tsare lil qada'i alaiha don su gama su kuma kare waɗannan hatsura su maganin su wa nadhkuru fi suturi al-atiyati yanzu a cikin layukan da za su zo shine sutur eh layukan da za su zo a cikin wannan littafi za mu ambaci suratan musagharatan minha wata sura karama na wannan abubuwan tsare-tsaren da plan ɗin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi domin yi maganin waɗannan hatsura kas su zo su cin musu wato a gida a mu yi guda ɗaya sai mu tsaya ko? ya sai zama cewa in za mu tashi kan mu'amara wajen ƙoƙarin ya kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aka samu daga yahudawa nan ya ce ghazwatu bani sulaimin bil kudri yaƙin banu sulaim a wani wuri yana ce masa al-kudur yace awwalu ma naqalat istikhbaratul madinati yan neman labari yan sandan ciki masu bincike na madina farkon labarin da suka kawo ilin nabi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da badrin bayan yakin badar shine anna bani sulaimin cewa kabilar banu sulaim wa bani ghatafan da kuma bani ghatafan tahshudu quwwatiha suna tattara wato rundunoninsu ligazwil madina za su kawo hari madina an ji labari sun tara karfi sun tara dawaki da kuma raƙuma da kuma mazaje za a zo a kawo madina hari fa baghatahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bazata shine baghata ya kai musu harin bazata fi mi'atay rakibin a mahaya mahaya mutum 200 fi uqri darihim a tsakiyar gidansu ya kai musu hari fafat aka gama da su lokaci guda tunda labari ya riga ya tabbata suna nan suna shirin kawo hari yawwa wa balaga ila manazilihim ya kai zuwa ga har cikin gidajensu fi mawdi'in yuqali lahu al-kudur a wani wuri da ake ce ma al-kudur eh a farra banu sulaimin ay fa farra banu sulaimin sai su banu sulaimin suka gudu wa taraku fil wadi a wannan kwari da suka tattara rundunar tasu da kayan yaƙi da dabbobinsu suka bar 500 ba'irin suka bar raƙumi haɗari biyar suka gudu suka basu istaula alaiha jaishul madina wannan runduna ta mutanen madina wato musulmi mana mutum 200 nan suka hau kan waɗannan suka yi rinjaye a kai kuma suka taho da su an samu ganima kenan wa qasama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ikhrajil khumus bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire khumusi tunda suratul anfal ta sauka an gaya masa kuma yadda za a rika yi ko da ganima to ga ganima ta zo da ya raba abin nan kun yanzu gashi an samu wajen laƙumi 500 in aka kasa kashi biyar laƙumi 100 shine khumusi nan duk na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da kuma abin da za a yi fi sabilillahi sauran kuma aka rabawa mayaka yawa ba'da ikhrajul khumus fa asaba kullu rajulin ba'iraini sai da ya zama kowanne mutum ya samu laƙumi biyu yawa wa asaba gulaman har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami wani bawa yuqalu lahu ana ce da shi yasar fa ataqahu har yan tashi wa aqama annabi sallallahu alaihi wasallam fi diyarihim thalathata ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan wurin kamar yadda ya saba duk inda aka ci yaki annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya sai ya kwana uku a wurin sannan a juya a tafi haka in an ci yaki dama aka zauna aka yi kwana uku tabbacin me an gama cin nasara ba wani ba wata barazana kuma da za ta biyo baya ne ya domin kar a juya baya wasu ashe suna labe su biyo sai a zauna a wurin sai an gama tabbacin cewa babu wani abu da zai zo yawwa thumma raja'a ila al-madinati sannan koma madina wa kanat hadhihi al-ghazwatu fi shawwal wannan yakin ya kasance a watan shawwal ne watan sallah karama a shekara ta biyu dinnan ba da ruju'i min badrin bayan dawowa daga wato ayyawa a shekara ta biyu bayan hijira ba da ruju'i min badrin bi sab'ati ayyam bayan dawowa daga yakin badar kawai da kwana bakwai kwana bakwai da dawowa daga yakin badar aka fita wannan yakin na alkudur kaga ba a gaji ba kenan au wasu kuma suka ce fil muharram a cikin watan muharram ne lin nisfi minhu a tsakiyar watan yace wastakhlafa fi hadhihi alghazwati ala almadinati siba ibn urtufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wani saurayi mai karfi wani bawan Allah sunansa siba ibn urtufa dan gidan urtufa shi ne ya ɗora shi a madina a matsayin shi ne mai kula da madina lokacin da aka fita wakila wasu kuma suka ce ibn ummi maktum shi ne ibn ummi maktum wannan su ba ibn urtufa ɗin annabi sallallahu ya sake ɗora shi lokacin da aka tafi yakin khaibar shi ne dai aka ɗora mai kula da madina lokacin da annabi sallallahu ya fita a yakin khaibar mun san yakin khaibar ko inda khaibar tana nan yanzu in kai arewa da madina ka kara gaba a kimanin kilomita 170 daidai daga madina tana nan har yanzu ali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan yakin zamu zo a lokacin ne abu huraira ya zo ya yi hijira daga garinsu kabilan inda kabilar dausu suke ya musulunta domin dama ya musulunta ne a shekarar khaibar abu huraira to lokacin da ya zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana khaibar wannan mutumin ya samu shine shugaban madina siba ibn artafa shine ya fara jin qur'ani ta kunnansa ana sallah ma'ana farkon zuwan abu huraira wannan mutumin ne fara limanci a madina ya ji shi shine har ya bada labari abu huraira yake cewa a sallar asuba ya fare mana ya karanta suratu kaf ha ya ain sad suratu maryam gaba ɗayanta a raka'ar farko sannan a raka'a ta biyu ya karanta wailul lil mutaffifina to anan ya fara jin wailul lil mutaffifina abu huraira shine har da aka yi gama sallah sallar aka yi sallame daga sallah yake cewa wailul li abi lalle ko babana yana cikin bala'i saboda ya fara ji saboda ya ce ai duk garinsu masu haka ɗabi'arsu suke a ƙabilan dausu ya ce babu wani mutum a garin ya ce hadda babansa kowa ma'auninsa biyu ne da wanda zai auna daga gun wasu daban da wanda zai aunarwa wasu daban in wanda za ka aunar wani ne sai ka ɗabi ɗan kaɗan ko sai ka bayar wanda kuma kai za ka auna in kai wani ya kawo nasa geron ko dawar ko alkamar za ka auna to kai kuma da ma'auninka sai ka ɗauko sai ka kamfata yau ya ce duk garin haka muke yi to yace da yaji wannan wannan bawan Allah ya karanta wailul mutaffifin a ranar shine faɗi wannan wailul li kaza da kaza din duk a cikin tarjumar wannan bawan Allah a cikin al-isaba ibnu hajar ya kawo kissar hakanan asiru alamin nubala sukan hada abin da musuluntar abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu as'alullah tabaaraka wa ta'ala yubarika fina wa yubarika fi juhudina wa yanfa'ana bima ta'allamna tayyib wannan na tambaya akan ينشي إن سلمة بن سلامة قال للمسلمين الذين خرجوا للتهنئة قول للتهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تربط حين سمعوا بشارة الفتح يسف والله إن لقينا إلا أجائز أمن كرنت وانا كو من يبينكم أكي سلمة بن سلامة لوكتين دا aka go ane wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara yake cewa ai ba wasu muka hade da su ba kawai wasu tsofaffi ne fa ba komai shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a kai innahum larijal ai mazaje ne muka haɗu da su ai ba kuma ta ba ko yawa har mun zancen kissar ba ba sahihiya bace shine yake so ai masa bayani la'alla bayanan ne nan da aka karanta um wannan kuma yana cewa mallan ina roƙon addu'a ta musamman a gunka ta ba ni kadai ba duka dai kowa da kowa Allah shi ya san wanda addu'a sa take karbuwa da sauran yan uwa to alhamdulillah ya ce dan uwana aka masa sihiri yana fama da larurar aljanu sun takura masa to Allah sauki wani kuma wani bawan Allah ya ba da sadakar dubu uku a mishi addu'a to sai a sa a janareto a amfani da shi insha Allah Allah maɗaukaki ya ba da wato sakayya ta alheri ga duk wanda ya taimaka addinin musulunci wanda suke neman addu'a muna roƙon Allah maɗaukaki ya biya musu bukatunsu na alheri wanda suke cikin damuwa kuma Allah maɗaukaki ya yasare musu wannan damuwa duk wanda Allah jarabe shi da wannan wato rashin lafiya ta taɓin aljanu muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda waɗannan aljanu ya yaye masa su da haka kuma dukkan musulmi baki ɗaya maza da mata duk wanda Allah jarabe shi da wannan muna roƙon Allah ya yaye masa ko ya yaye mata Allah ya mai da su masu lafiya masu hankali masu nutsuwa da za su bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma su samu ladan abin Allah kuma mu kuma ya ƙara tsare mu ya ƙara ɗora mu akan zikiri na Allah subhanahu wata'ala da'iman wa abadan Allah ya samu mutu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zamu zuciyar mu da wani bala'i da wani mummunan hali Allah cire mana shi Allah ba mu san junan mu Allah ba mu haɗin kai duk abin da zai kwantar mana da hankali kuma Allah ya bamu shi abin da zai daga mana hankali Allah ya kawar da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk